والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا بيو وتا بيو شكرا تدبو دريهدو da talatin da uku hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da 26 ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na wato suratu an-nisa yau muna darasi na 31 kuma za mu tashi ne kan aya ta ɗari da talatin da bakwai ko? na'am mala fadin Allah mu ɗauki sarki inda lalzina amanu sun makafaru na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعم أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا Allah madaukin sarki yake cewa innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufra lalle waɗanda suka yi imani sannan kuma suka kafirce sannan suka daɗa yin imani sannan kuma suka daɗa kafircewa suka ƙara kafirci akan kafirci waɗannan Allah ce lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai yafe musu ba dan abin nasu akwai wasa a ciki lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila kuma Allah ba zai shiryar da su hanya ba hanya ta kwarai malamai suka ce su waye waɗannan imam qatada Allah masa rahama yake cewa su ne yahudawa amanu bi musa suka yi imani da musa summa kafaru min ba'adi min ba'adu bi ibadatihim al-ijl bayan sun yi imani da musa lokacin da annabi musa ta fi ganawa da ubangiji don karɓo a taura wa wa'adina musa 30 lailatan وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة lokacin da ya je gana da ubangijinsa sai suka kafirce suka kama bautar ɗan maraƙi kun ga sun yi imani sun kuma me sun kafirce sun ma'amalu bi taura sannan da ya dawo da tauran kuma sai suka da yin imani to da Allah kuma ya turo annabi isa tunda annabi isa ya zo bayan annabi musa ne sai suka kafirce wa annabi isa suka ƙara bayan kafirci kuma da Allah ya turo annabi Muhammadu suka daɗa kafirce masa kaga shine sun mazdadu kufra yani izdadu kufran bi kufrihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama abin ya fito ko wannan ra'ayin imamu qatada kenan Allah masa rahama wasu kuma suka ce a ahalul kitabi gaba daya wannan aya tana kansu duk ahalul kitab yani al-yahudu wan nasara sun yi imani da annabinsu suka kafirce masa sai suka yi imani da littafin da aka saukar wa annabin bayan sun kafircewa annabin kuma suka ce sun yarda da littafinsa sannan suka daɗa kafircewa suka watsa kashinsa suka bar ma littafin ma suka kafirce masa kuma da muhammadu ya zo sun masjadu kufra suka kafirce muhammadu duk ba su yarda da shi ba wasu kuma malamai suka ce a aya ba za ta tsaya a nan ba za ta hada da waɗanda suke ridda a musulunci an gane ko mutumin da ya yi musulunci amanu kenan sannan sai kuma ya ridda sannan ya sake dawowa ya sake kuma ridda ya sake dawowa sannan kuma ya ridda to wannan Allah ya ce ba zai shiryar da shi ba don akwai wasa a cikin al'amar yanzu matsalar shi ne ƙaddara wannan fassara ce malamai suke musamman wannan wadda aka ce wanda suka ridda ɗin ƙaddara wani ya yi irin wannan ya yi imani ya koma ya zama ya koma ruwa ko ya koma wuta kai ko kuwa yawwa ai ai ai ai ai da nari gwanda ma iko to ba ma iya koma ba nari ya koma sannan sai da ɗayin imani tiryam tiryam kuma duk sai da ɗarida ya ci gaba da kafircin sa to kuma sai ya dawo daga baya sun za a karɓi tubansa ko ba za a karɓa ba Ali bin Abi Talib Allah ƙara masa yadda ke cewa la tuqbalu tawbatuhu bal yuqtal Ali bin Abi Talib ya ce karku da karɓi tubansa ku kashe shi kurum hukuncin wannan kisa saboda me yace Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai yi alkawari kuma Allah bai bai dora wa kansa cewa zai gafarta musu ba ma a kamu ala zalik matukar suna kan wannan kafirci wala li hadiyahum sabila to wasu malamai sun dada wata fassara akan lam yakun illahu li yaghfira lahum kace to wannan kenan Allah baya yafiyawa ba kuma ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan a lahira ne a duniya kenan akwai abin da mutum ya Allah zai yafe masa ba suka ce a Allah yana yafewa sai dai wannan yafiyar da ta zo akwai wasa a ciki ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo ai sai da aka masa bayani ya gamsu da musulunci ya shiga kuma ya daɗa ridda sannan ya sake dawowa aka sake masa bayani ya daɗa fita kuma ya sake dawowa kamar akwai nau'i na mai kenan wasa a ciki to wanda ya yi irin wannan shine ba za a yafe masa ba amma ba wai ba wai wanda kawai ya yi aikin kafirci ba Allah bai zai yafe masa ba to suka ce idan kafiri ya musulunta farkon musuluntarsa to abin da ya aikata na kafirci a shekarun da suka gabata an yafe mashi wannan in farkon musulunta ne wannan ra'ayin wasu ne ce malamai suka ce amma sai rida ya je sha harkarsa ta rida daga baya ya sake dawowa suka ce to wannan Allah ba zai yafe masa ba yana cikin lam yakun illahu li yaghfira lahu kenan Allah yana yafe kafiri ne a bisa wannan ra'ayi yani ba'da islamihi li awwal marra musuluntarsa ta ta ta farko in daga baya fara wasa ya je je dawo to ba za a yafe masa ba kuma ko da ya dawama akan musulunci an yadda ya shiga musulunci amma wannan zunubin da ya ta aikata na kafirci ana ana bin sa bashi to bayan Allah ya yi wannan magana da yake abin yana da alaka da munafikai sai ya ce bashirul munafiqina yi bushara ya kai annan Muhammadu ga munafikai kalmar bashir anan ana nufin bushara mummuna akhbirhum ka ba su labari bushara kala kala ne kala kala ce akwai bushara ta alheri akwai ta sharri to wannan bisharar ba mai kyau ba ce tunda aka ce bashir kuma aka ce munafiki amma bashirul mu'minin kaga wannan bisharatu khair wa amma bashirul munafiqin wannan bisharatu sharr bashirul munafiqin ba su labari su munafikai ya manzo Allah ka ba su labari bi anna lahum azaban alima cewa suna da azaba mai radadi ga musu tun anan duniya kafin su kwanta a makwantai Allah kiyaye mu waɗannan munafukan in baka san su waye ba su ne ka ji da kyau malam ku nutsu Allah ya ce a gaya wa munafukai suna da azaba mai raɗaɗi wani zai iya tambaya ce suwaye to Allah da kansa ya faɗa ba wani tawili alladhina yattakhiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin sune waɗanda suke ɗaukan kafirai iyayen gidansu waɗanda suke son arna sama da muminai yattakhiduna alkafirina awliya يتخذون اليهود أولياء ويتخذون النصارى أولياء وبطانة من دون الله سنة لو كان يهودا واد da nasara 'yan kirista majibinta al'amuransu kuma abokanin shawararsu shine bitan su watsar da Allah tsarin kafirci tsarin yahudanci tsarin kiristanci shi ya fi burge su su tsarin musulunci ƙauyenci ne a wajensu waɗannan su ne munafukai annabi ya ce a musu bishara ‘yan wuta ne su Allah ya ce a gaya manzan Allah ya musu bishara ‘yan wuta ne su kuma wutan masu na da azaba mai raɗaɗi ka duba wannan aya malam kamar yanzu ta sauka malam shi yasa alqur'ani malam salihu li kulli zamanin wa makan alqur'ani ya dace da kowane guri da kowane zamani yawa maganin matsiyata kenan ko ina ka sauke shi yayi daidai Allah ya sake faɗa ya ce a yabtaguna inda humul izza ɗaukaka kuke nema a gurin arna Allahu akbar unzur ila hadhihi al-aya matsayi kuke nema a gurin arna kai amun wata fassara ba wannan ba dan Allah akwai wata fassara ba wannan ba kuna neman girma ne a wajen kafirai kuna san arna ba kwa san musulmi to bari ku ji inda girma yake fa innal izzata lillahi jami'a girma da daukaka wallahi a wajen Allah yake kuma ka duba wata uslubin qur'ani sai ce jami'a gaba daya dan kar wani matsiyaci ma ce akwai sauran da yake yana wajen wani jami'an gaba daya wato akwai ciwo kana ji ko akwai ciwo akwai zafi akwai damuwa yanda wannan al'umma malam ta zo ta rungumi kafirci da tsarin kafirci take kaga musulmi yana san arne malam yana kauna arne yana kauna kafiri saboda wani abu na duniya ya manta da aqidarsa ya manta da manufashi kai lokaci yayi ya kamata mutane ku farka ku fanci qur'ani ku san me Allah yake musulmi wajibi ne ku kama addinin ku wallahi kuma arne ba abun kauna bane baya son ka ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum kuna son su ba sa son ku ba sa kaunar ku kuna kaunar su munafikai ba sa son ku tambaya ce girma kuke nema a wajen su to ku je su ba ku fa innal izzata lillahi jami'a tsaya da kanka kai wa kanka hisabi ka ji yaya kake yaya wala'in ka yake yaya bara'in ka yake ku tsaya ku kama addinin ku kafin ku mutu wannan lokacin shine lokacin ka wallahi gobe ba naka bane kurum ka wayi gari kana addini aikata abin da Allah ya ce ka aikata daidai gwargwado kana jira sai bayan ka gama ci za ka yi imani kun gama rashin kirkin ku dawo ku rike wani carbi na munafurci kuna shiga cikin mutane to ai baka da goban wannan rayuwar da muke da ni da ku yanzu muna rayuwa ita ce rayuwar mu kana mutuwa sai a ce wani rayuwarsa ta kare zaka ce Allah ya cuce ka ne bai baka rana bai baka kwanaki ka rayu ba ko kun yi alkawari da Allah ne zai barka sai bayan shekara saba'in ya kashe ka ko bayan shekara ɗari kun yi alkawari da shi to manzon Allah ma bai yi alkawari da Allah kan wannan maballanta na kai karan kaɗa miya miyar bayan ludayi أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين na Allah ne ɗaukaka kuma a wajensa yake da kuma manzan Allah sannan kuma da muminai wanda yake son ɗaukaka dawwamammiyar ɗaukaka to ya zama mai imani ya rike Allah sai Allah ya ce mi وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها haka فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين na'am إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitab haƙiƙa fa Allah ya saukar a gare ku dangane da waɗannan bayanai ya ku musulmi a cikin alqur'ani Allah ya saukar muku cewa an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha idan kun ji ana kafircewa alqur'ani ayatullah ana nufin alqur'an ana wa yustahza'u biha ko kuka ji ana izgilanci da maganganun Allah fala taqa'udu ma'ahum ka ku zauna tare da waɗanda suke wannan kafircewa ayoyin Allah da izgilanci gare su ay ma alladhina yastahzi'un kar ku zauna tare da su hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai sun canja wani zancen sun koma wani zancen ba wannan ba ya kudu ay ya kudu fi hadithin ghairi al-istihza'i bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal qur'an sai kun ji sun canja magana sun canja istihza'i da ainihin wato wulakantarwa da kaskantarwa ga manzon Allah da alqur'ani wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi cikin suratul an'am idan kun ga waɗanda suke yin izgilanci da ayoyin Allah suke izgilanci da maganar Allah suke izgilanci da maganganun manzan Allah ko suke izgilanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku zauna tare da su ba abokanan zama bane ku tashi ku rabu da su saboda kada Allah ya saukar da azaba ta shafe ku sai sun canja wata magana ba wannan ba Abdullahi dan Abbas ya ce kun ga wannan aya ta shiga ƙarƙashin dukkan wani ɗan bid'a duk wani ɗan bid'a da kaga yana bid'a to karka zauna tare da shi sai kaga ya canja bid'a bari in karanta muku da larabcin qala al-imam ad-dhahhak an ibn abbas radiyallahu anhuma qala yake cewa dakhala fi hadhihi al-aya kullu muhdithin fi ad-din wa kullu mubtadi'in ila yawm al-qiyamah duk ɗan bid'a duk wanda yake kirkiran abu sabon addini wannan yana cikin wannan ƙarƙashin aya ɗin da aka kune sun ci shi wanda yake bida a iya izgilanci kenan annabi ya zo da abu ya ce ba za a yi na annabi ba ga nasa ga yanda Allah ya ce a yi addini sai ce a shi ga yanda yake so a yi haka ɗan abbas ya ce kuma ka san wannan addu'a annabi ya yi masa Allahumma faqihu fid dini wa allimhu ta'wil manzo Allah addu'a yayi wa Abdullahi dan Abbas ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka koya masa fassarar Qur'ani to shi ya faɗi wannan magana innakum idan misluhum innakum idan misluhum in dai kuka ci gaba da zama da su suna wannan izgilanci suna sabawa addini suna tozartar da musulunci da Qur'ani kuma kuna tare da su to da ku da su duk dai in qa'adtum indahum wa hum yakhuduna ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم matukar kun zauna da su suna kutsawa cikin ayoyin Allah suna izgilanci kuka yadda da wannan to kuma kun zama arna irinsu ma idan suka canja zancen ba laifi za ku iya zama da su wannan yana ba da labari ne daɗin suna zama tsakanin musulmi da kafiran a wuri guda kamar yadda yanzu ma ya akwai ana iya haɗuwa a inuwa ɗaya kaga a wuri a dandali ɗaya ko a shago ɗaya ko a kasuwa ɗaya ko a makaranta ɗaya ko a wani abu makamancin wannan tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to mu Allah ya ce mana waɗanda mun dai mun ji ana cin mutuncin addini to mu zauna wurin kamar yanzu wannan ya zo ne cika ka duba wallahi muna zaune mutu ka duba kiristan nan ka duba wannan kafirin yana ta cin mutuncin addini fa abun mamaki wallahi gaskiya sai na je na tambayi malamin mu ka zauna ka shawo ka ɗebo ka naɗo rediyo mai kaset rikoda za ka kawo malamin ka Allah ce karka zauna gurin tashi ka bar gurin tunda kana da raunin imanin da ba za ka iya hanawa ba yo Allah sawai malam raunin musulmi ya ta kai ga yanzu a jarida fa sai a rubuta a zagi annabi jarida sai a zagi manzon Allah a ci mutuncin addini kasashe nawa suka zagi manzon Allah ina su zagi qur'ani su ci mutuncin qur'ani su ce qur'ani tsohon tsari ne a nan din a cikin yan uwanka marasa hankali shaggogi marasa tunani wanda suka sha boko ya- suka koshi da shi zaka ji suna suna sukan tsarin Allah ya za ku ce wa mutane qur'ani qur'ani no qur'ani lokacin Muhammad Prophet Muhammad da shi shi da companions nasa da waye waye da sauran wai ma'ana lokacin manzon Allah da shi da companions wai ba zai ce ma sahabi mutum da dan iska ne shi wai dai ya ce companions wai wannan wai su ne ya dace no mu wannan zamanin bai dace da wannan ba wai shi dan boko ne kaji fa dan ga- me boko ka zama ba ma guje mara lissafi abun tausayi wallahi kaga wasu abin da suke yi wallahi dalibai suna ba da labari akwai mutanen da za ga lakcaroni ne a jami'a wanda sun sha boko nan sun koshi wallahi idan suka zo aji sun rinka sukan musulunci kenan ɗaiɗai kun ɗalibai za su ba ku labari wallahi kuma za ga wai shi musulmi ne in ranar juma'a ta zo zai riko ta sallah sai zo yana can karshen sahu a baya yana ganin ku gaba ɗaya rudaddu ne ba ku san ma me kuke ba ɗaiɗai ku za ku rinka ji ana ba da labari ai wallahi akwai wani malami in je ya zo kan matsalar addini ya ci cewa musulmi sun lalace wanda ba su waye ba sun zama yan ƙauye sun yi waɗe ne abin da yake ta faɗa kenan aikinsa bakinsa abin da ya iya zagi zagi musulunci da musulmai ko kuma shi a ina ya samu wayewan uku shi abin da ya ɗauka turanci shine wayewa mu a wurinmu kuma a da'awarmu shine ɗan boko mai mutunci shine dan bokon da yake da boko da addini yana da bokonsa amma addini shine a gaba zai karya ka'idar bokon in ta karya ka'idar addini kuma ba yadda za a yi ya yabo wani tsari ya ce wai ya fi na Allah waye ya kawo tsarin dan adam ne fa mai kashi a duwawu ko ba ka bane to ya zai ya bada wani tsari da ya fi na Allah yaya zai yi? babu to ku fahimci wannan ka'ida ce ta siyasar zamantakewa kada ka zauna cikin masu cutar da addinin Allah ka tashi ka rabu da su in ku ka zauna to shikenan kana tare da su a wata ayar ma Allah ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin in ma shaydan ya mantar da kai akai ta cashe musulunci da addini akai ta sukan addinin musulunci sai ka manta sai daga baya sai ka tuno to karka ci gaba da zama da su tashi ka rabu da azzalumai haka Allah ya ce fala taqud ma alqawmi zalimin inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah zai gama hadawa shine jami'a zai gama munafikai da iyayen gidansu kafirai fi jahannama a cikin wutar jahannama jami'an gaba ɗaya dudduka shikenan dama almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so za ku haɗu gidanku ɗaya watakila ma kuna makotaka a cikin ina jahannam jami'an gaba ɗaya ba wanda za a bari wannan ayat tana nuna mana haɗarin izgilanci da addinin Allah haɗarin izgilanci da sunnar manzan Allah haɗarin zama da masu izgilanci da addinin Allah ko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isa haɗari an ce ka zama irinsu ba ku da bambanci ɗaiɗaiku daga cikin mutane akwai waɗanda suke izgilanci wa masu addini wani abu yanzu misali zan buga misali guda ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi shine ya bada shawara ko ya bada umarni wa musulmi cewa duk wanda zai saka wandansa kada ya bari ya wuce idan sawu saka wandanka amma duk inda zai je kai ya wuce idan sawu ya zama sama da idan sawu a wata riwaya ya ce ka bar shi rabin ƙorinka to yau idan ka saka wando rabin ƙorinka ko ka ɗage shi bai wuce idan sawu ba in ka je wani gurin sai an maka iskilanci saboda kawai ka yi abin da annabi ya ce kai ba ra'ayinka bane watakila kai ma ba ka so ko ba haka bane to amma tunda annabinka ya ce kai kuma annabi shi zo maka da wannan musuluncin ya ce kai to sai ka ce bari ka idan ka bi shi tunda an ce tsirarka tana rataye ne da bin sa sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi haka imam alqadi iyad ya faɗa rabautan mu da samun gidan aljanna mu an sharɗanta ta da bin muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai wani ya zo ya ma izgilanci dan kai wannan gemu gemu wannan gemu manzo Allah ne ce ku cika gemu oful liha warku shawarib ku saki gemu ku cika shi ya cika ku dandatsa gashin bakin ku sai ka zo ka yi wannan ka bar gemun ka baka askewa idan ka je wani guri sai a yi maka izgilanci ce ta Allah ka mai da kanka tsoho kana yaro ka mai da kanka tsoho ka tsoho ko a zo a ce sai ka cire shi dole fi sabilillah a ta maka izgilanci wani dattijo ya gaya wa ɗansa ya ce ba gemu guda biyu a gidan nan bai zai yi ba dole sai dai gemu daya an je an famfa shi ko kaga yarinya ta sa hijabi ta sa niqabi ta lullube jikinta manzo Allah ya ce mace ta sa kaya hayyaja ƙasa aka tambaya aka ce to in ya ja ƙasa ya ɗebi najasa fa ya ce in ta zo ta wuce wurin da ba mana najasa ya tsarkake wurin amma yau idan an ga mace ta sa hijabi ko ta sa safar hannu ko ta lullube fuska wallahi akwai wuraren da jifanta ma ake yi jifa jifa akwai inda ake jifan su yau a gidanka kace zaka tsare matarka bara ka rinka bari tana fita gidan biki da gidan yini da da fice fice yau ko tana fita da tana lulluɓe jikinta sai ka ji ana cewa ana maka izgilanci wa iyalinka ko a anguwa ana zagin ka ai kai baka da zumunci baka da kirki saboda matarka bata zuwa gidan yini ana kada kalangu da ita duk wannan izgilanci ne ma addini wallahi karatu ka ɗauki littafi za ka taho za ka je masallaci da an kira sallah lokacin sallah baya wuce ka akwai waɗanda in za ka tafi ce ustaz na za ka je ne kana juyowa ce masallaci ko to sai mun taho cewa da yi sai mun taho ɗin yana ma izgilanci ne kai je ka gaba kai ne kake neman aljanna duk ana duk wani izgilanci ma addini ne qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da manzan Allah kuke yi wa izgilanci? Allah ce la ta'tadiru babu wani hanzari da za ku bayar kan kafartun ba da imanikum kun zama kafirai kun zama harra akan izgilanci da za ka yi wa dan uwanka a musulunci ka kiyaye wannan in za ka yi abu ka yi ba za ka yi ba shikenan wallahi tasha idan ka je za ka shiga mota in za a ma magana suka ustaz wannan fa ustaz din ba wai girmamawa bane ba wa girmama ba ne ko mota aka zo kai kana zaune sa a kawo mace sai a ce a gara magana ustaz to sai ya kuri daga mutanen nan wai irin wai kai mai imani ne tuna baka alaka da mata sai ya maka izgilanci a dan jona maka wata yarinya ta gefen ka wallahi tallahi in ka bari ka zauna kuna tare gengedi ya kama ka Allah kiyaye ka je ka dan gingina a jikinta sai ka gara sai ka gara nuna ga ga to Allah ya sauke innakum idan misluhum inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah yace alladhina yatarabbasuna bikum الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا نعم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين نعم فالله يحكم بينكم يوم القيامة هكا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Allahu akbar Allah madaukin sarki yake cewa waɗannan munafukai waɗannan kafirai su ne alladina yatarabbasuna bikum su ne wanda suke jiran sharri a kanku shine yatarabbasuna bikum yani yantaziruna bikum ad-dawa'ir suna jiran Allah ya dora muku wani bala'i ya faɗo a kanku munafukan nan da kafiran nan jira suke kurum su ga wata wata masifa wani bala'i da zai faɗo muku fa in kana lakum fatun min Allah idan ba su ci sa'a akan abin da suke buri akan ku ba sai kuka samu buɗi daga Allah nasiban min al-ghanima kuka je yaƙi kuka samo ganima an ci nasara kalu kuna dawowa gari sai su zo su kewaye suna ce da ku alam na kun ma'akum ai mu muna tare da ku ai nanu ala dinikum fil jihad mu din ma muna kan addinin ku mun yadda da jihadin kunna ma'akum ai muna tare da ku faj'alu lana nasiban min al-ghanima ku dan tsakuran mana wannan fa munafikai ne ke faɗa an je yakin babu su ko kuma an je yakin Allah Allah suke damun suna baya baya ya yadda a je ba yakin da shi shi munafiki amma idan an zo din kaman za a je a kai farmaki shi yana baya baya in an dan kai kora ya dan yo baya saboda waɗancan sun san dan uwansa ne amma yana cikin ku ne dan ɗaukar labari kurum idan an je an samu ganima su su ce ba muna tare da kai ba ko kuma wasu su makale in za a je su kama zazzabi da rashin lafiya na ƙarya da an ce jihadi sai mutum ya kama gudawar ƙarya sai ya ɗauke kafa ka daina ganin sa a masallaci tunda ya ji labarin za a fita in an zo ci ta ba manzo Allah uzuri layi layi wannan yanzu fita ya rasulullah ba ran samu zuwa ba dawar kaza ya rasulullah kaza kaza kaza munafikai kenan annabi ya sha wahala da munafikai suna zaune suna Allah Allah ya tarabbasuna bikum dawair Allah sa ku je yakin nan Allah da sa a ba ku kashi burin su kenan sai kun dawo kun samu ganima sai su suna cewa muna tare da ku duk muke sallah da ku muke komai munafiki malam da shi ake komai barin gaya maka wallahi suna samun gaba abdullahi dan ubay dan salul fa shugaban munafikan nan zuwa yake sai sabai don juma'a sabai sun hadu yana gaba kuma annabi ya san shi Allah ya sanar da shi cewa munafiki ne sai ya ce ya ku mutane ku yi imani da Muhammadu ku bi shi ku bi shi yana wannan ne dan ya sama wa kansa wato mutane su so shi mutane su saki jiki su kaunace shi in ya kulla wani abin za su yarda da shi cewa ai masoyin annabi ne gashi har yana cewa su annabi kuma babba ne a cikin kabilarsa sai ya gama wannan sai je cewa kafirai shi ai na gama da su na gama sai ta sai duk sun yarda kuma da yawa akwai waɗanda din ba san cewa munafikin ba ne kuma Allah Allah ya bashi da a cikin ɗansa kuma Allah bashi sahabi ya rasu annabi ya zo zai mai sallah umar ya jawo rigar manzo Allah ce dawo baya rasul ya zaka mai sallah ka san munafiki ne ya zaka ba sallah dan sai zo ce ya rasulullah na san babana munafiki ne tab ina neman alfarmarka ka bani ko da rigar ka ce a lulluba masa ko Allah zai sauƙaƙa masa azaba mai kun azaba mai yawa da zai sha albarkacin rigar da ka sa masa wata ya samu saukin azaba annabi ya ce gashi ka je ka sa masa a lokacin da Umar ya tsaye da manzo Allah Umar sai manzo Allah yake cewa yake cewa Umar aka ce siyasa ta zamantakewar annabi to ga ɗansa kuma yana kusa da manzo Allah sahabi ne mai kyau ga kuma shi wannan sai manzo Allah ce da Umar ai zabi Allah ya bani in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ka ga neman musu gafara ko karka neman musu gafara ka gane ko kai ko karka yi amma dai lan yaghfir Allah lahum Allah bai zai gafarta musu ko an yi ma Allah bai zai gafarta ba munafiki ko ka yi masa addu'a ma Allah bai zai yafe ba duk abin da musulunci zai kife to shi suke yi suna kuma tare da ku da an zo za a yi wani bini bini bini za a ce sai ya bada wata shawara za ku samu matsala a hanya shi yasa ku rinka nutsuwa taro da jama'a ake yi duk mutumin da kuka kullun idan an zo ana abu kokari yake ya rinka dankwafe ko ya hana ku wani abu da za ku yi ci gaban addini to gaskiya gwanda ku sa masa alamar tambaya ku yi taka tsantsan da shi kada komi aka kawo na cigaban addini kuma a ce sai an gaya mashi saboda zai wani zai amfani da babbar rigarsa wani zai amfani da matsayinsa wani kuma wallahi wakili ne a cikin ku wallahi musamman ma mu yanzu irin zaman da ake din zaman gidan haya zaman unguwa an haɗu taro wancan ya zo wannan ya zo wannan ya kama wani ma shekara goma ma a unguwa haya yake amma ba ku sani ba ma'aikaci ne ya zo ya shiga jikin ku yana zuwa gurin ku inda kuke ba ku sani ba ya zo ya ta aiki yana illata ku dole sai kun zama masu tunani da zurfafawa shi yasa kullum ku kulla alaka da qur'ani me yace addini me yace hadisi me yace aya me tace kurin ku tafi akan ta kada wani ya tashe ku akan manufa ta kwarai akwai wanda duk abin da zai addini no no a a ku bari ku bari bayan zuba ku bari ku bari kuma ana da damar da za a yi ana da ikon da za a yi mu bude makarantar islamiyya mu rika karantar da yayan mu addini no no no ka ku fara da wannan ku bari dai a ci gaba da zuwa sallah tukunna to sallah ba karatu duk abin da za a yi na ci gaba ina buga misali ne don kowa ya tuna kanshi kuma ya tuna yayi inda yake don misalai ne kuma kai din in kana da wannan ra'ayi duk inda aka zo aikin addini kana dan kwafewa to wallahi ka shafa akan ka ruwa dan za su maka fenti sai kai munafiki akwai abin da yake a zahiri kowa ya san ga yanda yake ya kamata amma komai ya kawo ka toshe komai ya kawo ka danne wannan ba daidai bane to ɗabi'ar munafikai ya kamata ku sani ya ku yan uwana ya tarabbasuna bikum dawa'ir nema suke wani bala'i ya sauka muku nema suke wata masifa ta sauka muku idan kun samu alheri su zo kuma su ce wai ku raba da su wa in kana lil kafirin nasibun idan kuma kafirai ne suka samu rabo daula wa zuhurun al muslimin kafirai suka samu daula kun kafirai suka zamanto su suke sama da musulmi qalu sai su munafikan sai su je suna gaya wa kafirai tunda sun ga nan ba samu ba ma'ana ba samu a gurin musulmi sai su koma gurin kafirai sai su ce da su alam na sawi da alaikum ku ba mu ne muka yi muku sai dara akan muka dora muka sa muminai suka zamanto muka tozartar da muminai akan ku a gurin ku ba ma'ana muka karya muminai muka kuka tura muka muku aiki shine nastawizu alaikum ko alam nastawiz alaikum al-istiwaz a larabci tana nufin al-istila wal ghalaba istawaz alaihim ash-shaytan kenan fa sahum zikrullah istawla wa ghalaba alaihim ko kace ba mu muka ba ku muke ba ku labarai na sirri daga gurin Muhammadu ba ba mu ne muke ba ku labarin al'auran annabi ba cewa kar ku dorace shi mutum ne mai kaza bai da kaza bai da kaza wa namna'akum minal mu'minin sannan kuma muke ba ku kariya daga muminai in za su cutar da ku sai mu ce a'a ba haka za a yi ba ku ji wannan ba mu mun tsaya ne a cikin muminai dan in an kulla wani abu da za a cuce ku mu karya ajandar mu hana su cutar da ku wa namna'akum minal mu'minin wa nasrifakum minal mu'minin wallahu yakumu bainakum yawmal qiyamah kurum Allah da ya faɗi wannan magana ya ce kai Allah kurin zai yi hukunci tsakaninku da munafukan da suke cikin kuran tashi alkiyama dan zalunci ya yawa mutum ya zo ya sa riga irin naka yalbasu siyaban misla siyabika wa yalbasu qalansuwa misla qalansuwatika wa yatakallamu bilisani ka yana magana da irin harshenka wa hum min bani jildatina mutane ne irin mu ba wasu bane daban amma wallahi wakilan wasu ne jiyan nan aka nuna mun wani a wata tafiya da muka yi aka nuna mun wani mutum musulmi babban dan sanda ne ma babban dan sanda cikin yan sanda aka kama shi yana yin odar makamai wa yan Niger Delta aka kore shi dalilin korarsa daga aiki kenan shi kuma aikinsa kuma dan arewa ne yana cikin wato waɗanda suke da hannu wajen taimakawa 'yan Niger Delta wajen samun makamai ɗan sanda musulmi a mota mun zo wucewa wani ɗan uwa ya nuna mun shi ce sun haɗu da shi a kurkuku ya gan shi a can musulmi tur kaji ba kai ko ba ma musulunci za su cusa ba ya zaka taimaka musu zo su rusa ƙasa dan 'yan Niger Delta ai 'yan ta'adda ne ai ai 'yan rusa ƙasa ne ai yan tada zaune tsaye ne ai su suka karya sikuritin Najeriya ba wanda ya fara lalata sikuritin Najeriya da rashin samar da zaman rashin zaman lafiya a Najeriya sai yan Niger Delta dan su suka fara daukan makami suka yi fada da gwamnati suka kashe sojoji suna ma kan kashe su suka fasa umbub anabib na mai na ƙasa kuma har yanzu suna nan suna yi su bude gidan mai a cikin daji su yi kattikantin tankuna su bude su ja fayif direct ana sakin mai yana shiga gurinsu da tirelolinsu masu fitar musu da mai har waje da jiragensu na ruwa da za su rinka loda mai su fita da shi babu akwai yan ta'adda da suka wuce wannan su ne na farko kuma suna kan yi musu daina ba ka taimaki waɗannan ai ba daidai ba ne kaddara ma ba wani magana addini taimakon waɗannan taimakon 'yan terrorist ne taimakawa 'yan ta'adda ne exterminate da kun ji irin abin da suke faɗa walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila duka da yanda zancen zai kai ya kawo ya komo Allah ba zai taba ba da nasara wa kafirai akan musulmai ba alƙawarin Allah ne wannan lan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila muna kafirai dai ba za su samu nasara akan musulmi ba insha Allah duk wahalar da za a je a dawo dai musulunci shine ke sama to gwanda ma ka bi layin musuluncin dan ka samu mai tsira in ko ba haka ba akwai matsala jama'a ba a taba fada da musulunci aka ci nasara a kansa ba sai ta hanyar munafukai duk inda aka shiga gonar musulunci aka kike ta to munafukai ne suka ce maka duk inda kaga kafirai suna cin kashi wa musulmai su yi musu abin da suka ga dama su gaya musu abin da suka ga dama wallahi akwai bakin munafikai a ciki shine matsalan kuma haka annabi ya sha fama da su har bar duniya kuma yanzu ma dole ba za a raba mu da su ba wallahi akwai wanda zai zo masallaci ya zauna ya salla wallahi ba sallah ce ta kawo shi ba aikin sa ne na albashi ya kawo shi kurum ne ma yake yi ya ga wani abin da aka ce rubuta ya rubuta ya je kai wallahi akwai wanda zai zo gurin karatu wallahi ba karatun ne ya kawo shi ba sharri yake nema me zai samu me wacce kalma zai samu da aka faɗa ya makale mata don ya kulla wa musulunci sharri ya kifar da addini ya kifar da masu kira zuwa ga addini su bar duniya kurin ta ci gaba da rayuwa a hannun ashararai ba sa so su ji ana Allah Allah manzan Allah ba sa so aikin shi kenan sai ya zauna kuma shekara talatin ma kuna tare da shi sai da yarda taya ta same shi babu abin da mu sani ba Allah na kanin ku munafikai kuma ga aya na walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila a matsayin ka na musulmi mai sallah na musulmi mai sallah ba tura ka coci ba baka je gurin makiya addini masu yan fashi da makami da waye waye yan ta'adda ba sai aka turo ka cikin yan uwa musulmi da abin da ya dame su karanta qur'ani su yi bayanin hadisi su koyi yadda za su yi sallah da ibada su kubuta a gurin Allah su aka turo ka dan ka kulla musu sharri ka je ka rubuta abin da ba shi bane ka faɗi abin da ba shi bane ka yi ritaya ko a maka ko a ma transfer ka kulla sharri ka tafi ka bari ka manta da duniya ba wanda yake tabbata a cikinta yau in ka sa wani rami ka tona masa rami kake bar da shi kana ganin ka ci nasara ka gama cin albashinka ka za ka yi ritaya in ba sa'a ka ci ba ma aikin da za ka sake samu bayan ka yi ritaya sai zama wahala shi ka kifar da shi kuma Allah zai tarar da mutum dubu a bayan shi to me me riba da kace shi kuma wanda ba kai ba kafiri duk arne da ka sani na kasan nan wallahi ai ko ina yake yana wa addinin sa aiki wallahi ba wai ma'aikacin gwamnati ba mai kosai da take toya kosai a bakin titi tana toya kosai kuna saya da doya wallahi tallahi tana yi wa cocin ta aiki mai kemis da zai zo bude kemis a cikin ku a unguwar ku kar ku dauka kemis din ne kawai yake yana aiki ne dole zai kai labari kuma dole yana ba da gudunmuwa ma addinin shi ba wanda za ka ga yana faɗa da addininsa yana sallah yana faɗa da addininsa wani za ka goshinsa nan baki kirin amma wallahi an zo cin mutuncin addini shine na gaba kuna yi wa yahudawa shimfiɗa da za su cutar da addinin Allah kuma su shimfiɗa su shigo su danne musulunci da musulmai a iraki ku je karanta tarihin iraki yadda aka yi ta yi da waje sauransu hatta saddam ɗin da kuka an kama shi ta dalilin munafukai ne wani ne ya zo tun da amerika ta ce za ta ba da dala kaza da dala kaza da dala kaza ya je da sanayya da komai da sauransu ya je gayyato su ya zo nuna sai aka kama saddam sai aka rataye shi sai aka yiwaye sai ya karɓi kuɗi shi kuma da suka same shi suka je suka suka bi shi suka masa yankan rago ta aika shi lahira shi ma duk sun tafi sun haɗa a can Allah ya sauya to sai ce mai mana إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah Allah yana shaida muku sani cewa ya ku bayin Allah munafikai fa suna yaudarar Allah ne aikin munafurci yaudarar ubangiji ne su a ganin su amma wa huwa khadi'uhum yu'amilunahum mu'amalatal mukhadi'in suna mu'amalantar Allah mu'amala mu'amala irin ta mayaudara wai Allah za su yaudara amma kuma Allah zai musu sakayya akan yaudarar da suke shine wa huwa khadi'uhum mujazihim ala khida'ihim a ranar tashi alkiyama Allah zai hada su da muminai a ce ku tafi aljanna ku tafi su munafukai aya nan duniya sa ga sun yi sallah da ku sun yi azumi da ku an yi komai da ku ba ku gane su ba sun kulle shari sun je sun yi abin da duk za su yi amma ba ku fahimce su ba to shikenan wa huwa khadi'uhum a kiyama Allah madaukakin sarki sai ya yi sakayya wa muminai akan wannan abin da suka yi su munafukai suka musu muminai za su tafi da haske tiryam tiryam tiryam tiryam za a tafi aljanna a hau sirati Allah ce ku bi ta kan siradi siradi fa kowa sai ya bi shi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ce babu wani daga- wa in minkum ai wa ma minkum ba wani a cikin ku wallahi sai ya hau ta kan siradi siradi kaga gashin ido na dinnan wannan to gashin wato gada siradi zaran siradi wato gashin ido ya fi shi kauri sai karfi kuma Allah ne ya yi shi ai yana kan wutar jahannama a tsakiya an mike shi yadda kasan ana ɗaura igiyar shanya za a ce kowa ya fita kai ta kan wannan siririn abu Allah zai ce kowa sai ya biyo in minkum illa wariduha da Allah yake ce akwai wanda zai wuce kamar walƙiya fiyau Allahu akbar ahlul iman masu imani kenan kamar walƙiya falau ya wuce falau haka mu'minun zaka suna cewa falau falau falau falau falau falau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je can karshen siradin karka manta ma kasa wuta jahannama ce jahannama ce kuma akwai zabaniyawa da Allah ce sanado zabaniya mala'iku ne da makatu suna rike suna da makata doguwar makata su kuma duk wanda zai wuce sai su fuskoci Allah ce aikin su kenan to wannan hula wuta ce kamar kamar wannan ne falahu ta wuce na za su iya fuske ta wani zai zo da gudu zai wuce kamar yadda mota za ta wuce da gudu fiu ya wuce mana manzala ce mutane suna wucewa ala kadri a amalihim a bisa gwargwadon ayyukansu wanda ya fika yawan aiki yawan sallah yawan zikiri yawan istighfar yawan sadaka yawan tuba yawan zuhur. kurin sai Allah kifar da su Eh? sai Allah kifar da su a wata riwayar cewa aka ga suna suna tafiya sun hango muminai can ga hasken muminai suna gani can tare ba suke amma yadda ka san wato wani abu matat ban san me zan ce kamar janyewa ake suna baya amma fa suna ta sauri suna baya suna baya suna kamar kana cewa ka jira ni ko ba kaya ya dauka ba ku jira ni ku jira ni انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا za su rinka cewa mummune ku jira mu za mu dan dodani hasken ku jira duhu ya yi yawa ku jira za mu dodani hasken ku Allah ya ce ku gaya musu irji'u wara'akum ku koma baya mu mun tafi mun yi nisa faltamisu nura ku je can ku dodano hasken a can za ku je ku ɗauko hasken ina ku koma duniya ku je ku ɗauko hasken da zai haska muku ku wuce faduriba bainahum bisur sai su yi haka su juya kamar za su tafi sai a kafa wata katanga فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ba ma tare da- ba a duniya ya za ku mana haka ga katanga an kafa bayan katanga rahama nan kuma inda suke azaba babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab munafikai za su ce alam nakum ma'akum yanzu ku mu'mine ba tare da ku muke ba ba da ku muke sallah a masallaci ɗaya ba ba da ku muke tafiya wa'azi ba ba da ku muke zuwa gurin karatu ba ba da ku muke kaza ba ba da ku muke ba tare da ku muke ba tare da ku muke tare da mu kuke da gangan jikinku amma zukatanku ba sa tare da mu alam nakum ma'akum qalu bala sai su ce kwarai kuna tare da mu ban musanta ba walakin nakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta ja'akum hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahi al-gharur kun fitinni kawukan ku kuka yi ta shakka a addini kuka yi ta karyatawa kuka yi ta munafurci kuka yi ta tsurku kuka yi ta toyawa kuna cinyewa don ku samu matsayi a gurin arna mai rudi ya rude ku ya raba ku da Allah ya hada ku da duniya kuka ce kun yadda ku ci moriyar duniya ku cutar da addini wa gharrakum billahi al-gharur wannan shine sakamakon da zai kasance a kiyama ga duk munafiki da haka wanda zai yi munafircin sai ya yi da rijista ko shine wa huwa khadi'un ga sifar su in ba ku san su ba wa idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi sallah kasala munafiki baya son ibada shi yasa malamai suke cewa ya kai mai kasala akan ibada ka ji tsoron Allah kuma ka kiyaye karka shiga layin munafikai da an tashi in dai maganar sallah ne sai ka ga baka son sallah kai kahir ɗinka ka yaƙi zuciyarka maza maza to me za ka yi a duniya baka yi sallah ba me ka zo yi wa idza qamu ila salati qamu kusala ga kasala tsiya ba su san ibada wani fa da an kira sallah kurin sai ji baya so gaban sa ya fadi sai ga an takura ladanan nan sun takura mutane a dole wani yake zuwa sallah dan kar a ce baya yi yura'una nas gariyar tsiya munafiki ba sai yayi kokarin yayi abin da zaka yarda cewa shi na kirki ne in ya zo sallah in ya ganka sai ya canja yayi mai kyau dan kurin wai ya gama sayan zuciyarka cewa ka yarda da shi in ya zo ruku'i ta daban zai in ya san kana kallon shi haka suke sai su zo kusa da manzon Allah sai su kabbar sallah Allahu akbar kusa da annabi manzo Allah yana kallon su ba shine manzo Allah ba wata ran ya kira Huzaifa Tulemani yace yace yace ya Huzaifa ka san Huzaifa shine sahibu sadri wannan wannan wannan secret man kenan na manzo Allah duk wani abu na sirrin manzo Allah Huzaifa ke kira shi yace kaga wani wani a cikin sa bai ce eh to karka rudu da sallar sa azumin sa jihadin sa munafiki ne karamu da shi kaga wani wani ce eh ka gane shi ce to karka rudu da sallar sa da karatun sa da waye da waye munafiki ne kaga wani wani kaza kaza ma'aikaci ne kaga wani wani turo shi akai kaga wani wani kaza kaza ne ba tare da mu yake ba kakka rudu da shi manzo Allah ya saki lis mai yawa zai fa yi jazakallahu khairan ya nade takarda to shine ma abucin sirrin annabi malam ba sai Umar ya ji labari ba sai na Umar ka duba imani irin na Umar Umar fa annabi yake cewa in ka bi hanya shedan ya biyo ta dole sai shedan ya canja hanya iza salaka umarun fajjan in dai umar ya bi wata hanya to salaka shaitanu fajjan gaira dole shi sai ya canja hanya shaida annabi ya masa amma wallahi umar ya zo ya samu huzaifa ce kai huzaifa na ji cewa manzo Allah ya bani labarin suna da wasu list da sunan nake cewa na munafukai suna wajen ka haka ne Uzaifa ya sai ce a Umar zai ba dole Uzaifa ce eh mana ya ce akwai ce to duba mun ina ciki Umar fa Uzaifa ya ce ba ka ciki kuma kar wani ya sake zuwa mun daga yanzu la uzakki ahadan ba'daka bazan bazan bada wani taskiya da yabo ga wani bayan ka ba kar ma wani ya lallabo ya zo ce ga mai don haka ne kowa ma ba ya zo ba dan duba da Allah ko ba ka bane wallahi kowa zuwa zai da Allah dan duba mu umar ka duba ba kai to to to shikenan sai wani ma ya ce dan duba mun to ba kai a to kowa ma sai ya zo wani ya zo in an zo an duba a akwai ka kai ka duba wani abu uslubi mai kyau ba sun yaudari Allah ba ba sun yaudari manzan Allah ba to Allah sai ya tona asirinsu tun anan duniya Allah ya sanar da manzan Allah wasu daga cikinsu amma abin mamaki hikimar da Allah ya fa hatta manzan Allah ba ya duka munafukai sani ba dan Allah ya ce wa mimman haulakum min al-arabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum Allah ce cikin ni gefen ku makotan ku akwai da mutanen Madina akwai munafikai sun nuna akan munafurci sun dahu akan munafurci sun yi kwari sun balaga har sun zama balangu akan munafurci ne sun zama koba Allah ya ce la ta'lamuhum kai Muhammadu baka san su ba nahnu na'lamuhum mu muka san su sanu azibu marratayn za mu musu azaba sau biyu sun mai radduna ila azabil ghalid kuma za mu kai su cikin azaba mai tsanani subhanallahu wa ni'mal wakil yasa akwai asar da yazo na Hassan al-Basri mu'allaq a cikin Sahih Bukhari amma ya zo mausul a wani wurin yake Hassan al-Basri yake cewa ma aminahu illa munafiq وما خافه illa mumin kaga munafurci ba wanda yake jin a ransa cewa shi ba munafiki bane sai in shi munafikin ne dole ka ji cewa dan in ka ji sifofin munafikan sai ga anya ku kai ma ba munafikin bane to shine yace annabi ya faɗa ba wanda yake jin confidence cewa shi ba munafiki bane sai munafikin wala khafahu illa mumin kuma ba mai jin tsoron munafurci sai mumini mumini ne da an yi magana munafurci zai tsorata ya ta bincika aikinsa don kar ya kama da munafiki kar ku zama makamashin wuta innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira Allah ya ce munafikai suna kasan kasan wutar jahannama ina jin ma ai gwanda a dora ka ko tukunya ce ake dafa ba ai gwanda a dora ka ta sama wataƙila in dan an dan kuskure ka dan fito ka tsallaka aka sa ka a ƙasar tukunya wa zai fara shan wuta sai fa ka da guba naman ƙasa shi ke dafa da sama ko ba ka bane naman ƙasa ba yadda za a yi naman sama da kuna ƙasa bai dahu ba to sai an fara dafa ka tukun kafin abin nan to hatta kafirai kana ji ko suna saman munafukai a jahannama kafiri arne fa yana sama da kai yana gidan bene kai kana ƙar a cikin jahannama abuwa malam Allah kiyaye mu wai da kamu ila salati kamu kamu kusala ga kasala yura'una nasa gariya wala yadhkuruna Allah illa qalila kuma munafikai ba su ambatan Allah sai kadan kadan ba sa zikiri to ai ba su yadda da shi ba in sun yi dan a gaban ku ne suka yi in ya koma gida wallahi baya yi to ai da ma kadan din da suke yi sun yi shi ne dan neman yardar Allah to wannan kadan din ma ya iya kubutar da su a wajen Allah wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambatan Allah sai kadan kadan din ma na banza dan yanzu idan mutum yana ambatan Allah din ma kadan din yake yayi dan Allah wata da Allah ya ji kansa da zikiri kadan din da yake yi to an yi kadan din ma kuma ba dan Allah ba imamu qatada yake cewa ka lura da wani abu a nan gurin wala yazkuruna Allah illa qalila zai iya yiwa ka ga munafiki yana yawan yafi kowa zikirin Allah wannan baya nuna cewa shi ba munafiki bane zai iya yiwa duk yafi ku ambatan Allah yafi ku kowa yafi kowa zikiri amma me yasa Allah ya ce da zikirinsa kadan ne saboda Allah bai karbe shi ba duk abin da Allah bai karbe shi ba ya zama kadan ya zama karami shi yasa wannan bahaushe ke ta kai karka mana karanta mana ko yawa mutunci ai shine girma ko dukkan abin da Allah ya karbe shi in ji kata da fahuwa kasir duk abin da Allah ya karbe shi fahuwa kasir to sai ce muzabzabina bai na zalika مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء haka ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Allah ya ce muzabzabina bai na zalika suna nan suna kai komo ko kai kawo mutaraddidina mutahayyirina bainal kufri wal imani suna taraddudi su je can su dawo tsakanin kafirai da musulmi su buga can kaman bal ne ka dake ta ta digi wannan sai ta dawo maka ta dada dika ta sai ta koma ta dada dawo maka dada buga ta haka suke munafukai suna ta surveillance su je su dawo su je su dawo tsakanin can da can la ilaha ula wala ilaha ula su ba a can ba su ba a can ba su ba su tsaya cikin kafircin gaba ɗaya ba suka zama cikakkun arnan sannan su ba su dawo cikin musulunci gaba ɗaya da zuciya ɗaya suka zama cikakkun musulmi ba suna nan suna yawo tsakani aikinsu kenan je can a taɓa nan a je can a taɓa nan a je can a taɓa nan in ka je bangaren kafirai yana tare da su sun san shi tsarai in ka zo cikin musulmi ma sun san shi nasu ne yana da lokaci ya zo ya gama harka da ku anan kuma in ya je kuma zai koma can inda zai gurin iyayen gidansa munafurci kenan la ilaha ula ولا إلى هؤلاء ليسوا من المؤمنين فيجب عليهم ما يجب على المؤمنين su ba muminai ba ballantana abin da ya wajaba akan muminai i wajaba akan su na imani da taimakon su walaisu minal kuffar kuma su ba su zama cikin kafirai cikakku can ba fa yu'khadhu minhum ma yu'khadhu minal kuffar a karbi jizya a wajen su ko a karbi abin da ake karba ko a je a yake su a'a suna gidan ku suna tare da ku riga biyu ce su suka ta musulunci sa da kafirci wa man yudlilillah daga shirya Allah ce kai wanda duk Allah ya batar da shi falan da lahu sabila ba za ka taba samun wato sama masa hanya ta kwarai ba ya riga ya bata ya tafi yayi nisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar da Abdullahi dan Umar ya ruwaito hadisi Imam Muslim yace kaga misalin munafiki daidai yake da akuya a cikin tumaki ka taba ganin akuya a cikin tumaki akuya cikin tumaki da ta rude ta buga can ta fada nan ta buga can ta fada nan wannan ya doke ta wannan saboda sun gaba jinsin su daya ba hashatu la'ira kenan to haka munafiki yake kuma duk wani abu ya ana saukar da aya kaji ko sun fi kowa tsorata ta tsare ido ko Allah ya tona musu asiri malam kana so ka samu ka samu ka samu waraka akan munafikai kuma cikin suratul tauba muna nan a hanya da rai da lafiya za mu zo kanta suratul tauba ana ce da ita alfadiha surar da ta tona asirin munafikai wasu ma suratul fadiha suke kiranta walan tajida lahu sabila munafiki ba da hanya ta shirya Allah karba mu da munafici to da yau dai darasin nan namu gaba daya ya kare ne akan munafukai muna fatan Allah madaukin sarki ya raba mu da munafurci Allah ya sanya mu cikin masu imani ya Allah idan muna da sifa irin ta munafurci kai mana afuwa Allah kada ka sa mu cikin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah cewa yake yi assalamu alaikum malam menene bambanci tsakanin fadin Allah madaukin sarki walillahi al-izzatu wa lirasulihi wal mu'minin da kuma fadin sa fa innal izzata lillahi jami'a babu cin karo babu cin karo izzatu rasulillah sadiratun min izzatillah wa izzatul mu'minin sadiratun min izzatillah duk daukaka a hannun Allah take to daukakar Allah ne ya tsakura wa manzon Allah kuma ya ba mu'mini ba yana nufin cewa daukakar Allah sun yi tarayya ne sun raba manzon Allah ya dauki wani bangare shi Allah ya dau wani bangare mu'mini sun dau wani bangare ba haka ake nufi ba a'a mu'minai ai sun zama mu'minai ne saboda sun yi imani da Allah manzon Allah kuma daman ya zama manzon Allah ne da matsayin ubangiji da ya bashi a cikin al'umma kuma da biyayya da yawa Allah sai Allah ya ɗaukaka shi da haka sai ya bashi ɗaukaka ɗin da haka babu wani cin karo tsakanin su ka koma cikin tafsirin aya cikin ibnu kasir zaka ga bayanan da yayi babu wani cin karo a ciki kwata wannan ɗalibai ne na shura daga wata makaranta dawakin kudu science kenan ko su rubuto takarda suna bukata to don allah malam muna buƙatar lacca saboda ɗalibai sun shagala da abubuwa musamman irin al'amura abubuwa da suka shafi to go da sauransu to lacca in kana buƙata ba haka za ka rubuta wata nan ba sai ka rubuta kamar yadda ka saba ai mun taɓa zuwa muku lacca hanyar da kuka bi aka je aka yi muku sai ka rubuta ka kawo sai ka ba malam ikirma kamar yadda ka sani ba na karɓar takardar lacca saboda ina da abubuwa da yawa zan iya karbanta in jefa ta cikin wani littafi in neme ta rasa kuma zan iya mantawa da yawa zan iya mantawa shi yasa in an kawo takardar ba ni ake ba ba sai ku ba mala kirma tunda muna tare su kuma za su rinka tunatar da ni sai mu appointment mu sa lokacin da ya dace wannan shine ka'idar lecture da muke duk wanda za mai lecture sai rubuta da letter head din unguwar su ko majalisin su da lambobin wayar su da adireshi da abin da suke so a musu lecture akai alal akalli ya bani takardar za a masa lacca kafin a yi da wata biyu da wata biyu ina tunda ai kaga ba shi kadai bane ko yawwa kuma ba laccar kadai ake ba ana yin abubuwa ko wannan karatun ma shi ma aiki ne yawwa wata biyu in in bai yi ba da wuri wata daya amma lakta ma kasa da wata daya ba lalle bane na iya yin ta tsakani da Allah saboda kan na zo na zama mutumin kawai na yi maka alkawari zan yi banzo ba na yi alkawari zan yi saboda abubuwa sun mun yawa bai zai yi ba gaskiya to wannan shine ka'ida da yan uwa su yi mana uzuri su taimaka kuma ana kafa ka'idodi da sharadi akan lakcoci kar wani ya zo ya ce za a yi masa lakca ya gaba a yi ba ya zo ya ji haushi ya ce kaza yanzu mutane za su ga ya ce ka lakca daidai da speaker microphone loudspeakers da za su tanada da za a yi wa'azin nan a isar wa mutane sako cikin sauki ba za su tanada ba zai su nemo wata tsohuwar sifika ko wata kwaya daya a barka kai ta ihu kai baka ci abinci baka fito daga gida ka zo kana wallahi ko malam kana sauri ka zo kai musu abin nan babu sauti mai kyau kana kana ihu jama'a na akaram kallah ba ma ji kaga ba daidai bane ko su shirya wurin ma ba su shirya ba ko su gayyace ka lakta kai da kai da zaka lakcan ka zo ka zo ana ce akaram kallah da Allah ya hakuri generator mu ne wallahi ba mai ka ji dan Allah ka ji rashin tsari ka ji rashin tsari generator ne ba mai da duk baka san ba mun ba sai yanzu ko a zo ana da Allah akram kallah ya hakuri wallahi yar speaker ta mu ce da mun kwaya ɗaya ce kuma ta yi sparking bari mu je mu nemo a masallacin unguwa duk mutanen mu ba abin da ba sa yi ko a zo ma yanda za a tanada wa mutane inda za su zauna ma babu ko a je a sa lacca a wani lungu da mutane ba za su iya zuwa ba mutane suna zo suna zo amma su tabata ba za su iya zuwa wurin ba ko kuma alfahari wai kowa sai ce an yi lacca sai an yi lacca a kofar gidansu ai an zo an yi a kofar gidanmu wani fankama ne ba shi bane wannan da rashin kula da tsaro kaga mutum ya gayyaci lacca ba abin da ya tana da tsaro ka gayyato mutane daga duk garin nan gaba daya ka sa a sana'a masallatan juma baka tanadi wani abu na tsaro ko ɗaya baka je ka gaya wa jami'an tsaron da suke kusa da kai ba yan sanda ne wane ne saboda al'amura sun canja at least ka sanar da su ka ba su labari ko da ba su kawo maka agaji ba kai kanka samarin da kuke duk ku zama sojoji ku zama masu tsaro ko ba ka bane tunda wani mugu ne zai iya zuwa da wani hali kaga ba su tanadi komai ba sai a zo a zuga malami a masa tambaya kuma akwai yan bida a unguwa ko akwai yan shi'a makiya addini a zuga malami a maka tambaya kai ragargaza kana tafiya a zo a bi ka da jifa ko ka zo kana cikin karatu wani ya zare wuka zai yanka ka kuma ba yi tsaro ba har ba daidai ba ne shi yasa yanzu za a yi lecture musamman irin lecture da za a yi yanzu dole ne ku tanadi ku yi ku tanadi tsaro mai karfi a guri ko ba gaba ne ta yadda duk wani tsagera a unguwa kun san shi da kun ga yana zirga zirga ce kai in muka sake ganin ka anan zaka gane ko ka zo ka yi imani ka ji wa'azi ko kuma za mu gyara ka wallahi amma ina yanzu akwai lecture da aka je an san wani makiyi ne makiyi ne an san makiyin tafiyan ne kuma zai iya yin illa ana ganin sa a ciki fa yana ta matsowa yana tsaya kusa da malami sai wani yana tishewa kaga wani can fa kaga wani can fa karfa wani yake kaza fa ka duba tsabar rashin tsari irin na mutanen mu me kun ku networking ku maza maza ku sa bai farga ba kurin yaji an ja shi baya zo mana da Allah zo zo zo zo ka ji a kai shi daki tukunna a ajiye shi kafin a gama wazi babu tsari yaran mu ba su da tsari da haka dole ne lacce an za a yi ba za a yi ta haka kurin da ka ba ku je ku larumo malami ya zo ya taho abin nan ya zo ya zo wani ya je ya jefe muku shi in ya jefe shi shikenan zancen ku ya kare dan wazin da ake muku kun daina jinsa wallahi kuma yanzu wani zai iya shahada malamin kwaya ɗayan da kake ganin kana amfanuwa da shi wani zai iya taron arada da kaya je irin gume shi ya soka mai wuka ya kashe duk abin da ma za a yi me za a yi dan ya kashe malami malamai nawa aka kashe ba komai ba ya kamata ku samu malamin ku tsari na shafa da ana maimaita nan yanzu ka duba taratun da ake a masallacin nan duba karatun da ake duba abin da ake amma yanzu nan duk kewayen masallacin nan ina jin da wahala ka ga mutum ɗaya ko ɗan agaji ɗaya da yake zagaya ana duba tsaron lafiyar mu anan haka ne ko ba kama ne da kai nake da tijo yawwa mutum ɗaya da zai yi volunteering ya ce shi ya ɗauki nauyi tsakani da Allah dan bayar da tsaro musamman a irin wannan yanayin da ake ci muna karatun nan muna da makiya yan bid'a muna da makiya yan shi'a muna da makiya kafirai akwai azzaluman gwamnati da ba sa son a faɗi gaskiya akwai wane ne wasu na ganin an tsaya musu a ido gwanda su daina jin sautin taron da kuke kuna zuwa karatun nan wasu ba sa su to sallar juma'a ma wasu ba sa su ku kun san yaya ma aka yi masallacin juma'a nan kun sani mutum nawa aka zubar da jininsa a nan gurin saboda wannan masallacin amma a zo ana wannan karatu ana gaba daya daidai da get get din nan ba za ka samu wani abu to wani zai iya zuwa da wani makamin ya zo ya illata wani a ya kamata a ce an samu wasu da suna kewayawa tunda sauti yana kaiwa kurin sojoji ne na Allah duk karatun da za a yi suna me suna kewayawa suna haskawa da coci duk duhu ne nan da wani ya yi tsaya yana ketarawa in ya shiga kwatamin nan shikenan ya- ya ya tsira babu ba tsari babu tsari motoci da abin hawa da aka aje ya kamata duk a ce akwai abu na ga masallacinmu na mata na iyayenmu iyayenmu mata da mata mu gaskiyan a can a can a wata duniya mutum nawa kuka kai musu kuka aje musu na ba su kariya da tsaro an canja tafiya ta canja bari in gaya ma ta canja wallahi ta canja ya kamata saboda masallacin nan unguwan nan gaba ɗaya ta samu tsaro ba wai nan masallacin kaɗai ba to babu da haka ina so mu karanta muku mu yanzu ƙarin lakcocinmu ya canja dole sai an bi ka'ida yawwa aikin Allah yana da yawa wallahi ko ban je lakca ba in na zauna a gida na koya ƴaƴana alifin ba'un ta'un na kayan koya mata na aqida wallahi yayi Allah sa albarka kuma wannan guda ɗayan da nake a sati in aiki na wannan guda ɗayan da nake a sati Allah sa masa albarka ya sa ni idan Allah ya isa ina fatan Allah ya bani lada ta dalilin ku samu aljanna ta haka ba laifi bane dan an kafa maka da ayo abin nan a zo abin nan aikin Allah a zo ana ta kafa dokoki kaza an kafa dokar kar kai kada kai ba shikenan ba albashi ne idan ka je doka ka za ka karba sai an kafa maka kaza asibitin zaka shiga sai an maka kaza taron siyasa stadium in zaka je sai an caje ka an gwada ka ballanta na abin nan abin nan din wannan ba daidai bane ko mutane mutum ya gayyaci malami lacca motar da zai dauko malami bai tanada ba wallahi akwai malaman da na rantse da Allah a caba zai hawaye je lecture a caba a cikin wanda suka gayyace shi akwai masu motoci akwai masu kaza amma a dauke shi wallahi ba ya gama kuma wani an gama an gama aka rauka Allah to shi kenan sai an jima wanda ya buga baburinsa fafat ya tafi wanda ya buga fafat ya tafi kaga malami ya zo ya tsaya a bakin titi ya gama musu karatu yana jiran dan a caba ya dauke shi ba wanda zai tabarru'i lillah ya goya shi a babur ɗinsa roba roba ya kai shi gida ba za su yi ba in bai zo ba akaram kallawa kama karafa lokaci yayi baka kari so ba hayya ce wallahi a caba ne ban samu ba dauri to Allah kawo ka lafiya an gama dala ban sani ba ko kuskure nake ba haka bane to ana yi a garin nan ba abun da ba a yi ba abun da ba a yi kafin ka samu garin da malami ke shan wahala a dawa irin garin nan wallahi zaka zaka caji da yawa ina gaya muku wannan da babban baki da wasu ni ina ba da shawara ga yan uwa kar mu ahli sunna mu zama ba mu da wayewa ya kamata a samu tsaro yanzu ku je ku duba waɗanda ba mu ba in za su yi lakca wasu wallahi na gaya muku kafin lakcar nan da kwana uku ana ta zirga zirga a unguwannin sai an caji ta tas kuma dakaru za ga an kawo sun dubu saboda ko wani mara mutunci ma ya zo da ya ga dakaru a gurin dole ya daga kafa kuma malamin ku bashi karfin gwiwa ya ga akwai tsaro sai ya samu dama ya saki jiki ya faɗi gaskiya ko ba ka bane ba to amma ya zo ya zo yana cikin wazi ya ji an maki wani kawu an buge wani ana wayyo Allah wayyo Allah kaza kaza ana akaram kallah ci gaba ba komai zamu gaba ci gaba wallahi bai zai iya ba to ku yi abin da za ku kara wa malami karfin gwiwa ya ji cewa lalle da gaske kuke akwai dai bayanai da yawa da suka shafi wannan da aka ya kamata yan uwa su kiyaye to kun kun ji yan dawakin kudu sai ku kokari ku bi tsari ku rubuta ku ku faɗi abin da kuke da bukata sai mu sa lokaci kuma kuma kan wani ya gayyace mu lakta ya ce mana dole sai rana kaza iya to a gaskiya ne tunda ba zaman ka nake yi ba ko ba ka bane ka ce min dole sai rana kaza akwai wanda suke yi dole sai wannan ranar in dai ba wannan ba a hakura to a hakura eh a to yanzu misalin ni ka'ida ta dan in karanta muku ji duk wanda ya gayyace ni lecture ranar da nake darasi kamar yanzu ran litinin kowaye ba zan je lecture shi ba ranar litinin ina zuwa ana tafsiri zan in- inda ana ta zuwa lecture ba na zuwa karatun nan da mun kashe karatun amma alhamdulillah na san cewa cikin taimakon da Allah ya mana mun shekara guda cin kai ba mu taɓa yin fashi ba haka kurum dai ba mu taɓa yin fashi ba tun da aka fara karatun nan to saboda me kaga yanzu kana da garanti duk ran da ka taho litinin bi mashi'atillah insha Allah in dai ba ruwan sama ba zaka zo ka samu karatun ka to yafi to sai ka zo ka yi cin lacca ai kai kayan aure ne saboda kana da bakin ka kun ce za ku tsaya sai zuwa ranar litinin lit- litinin a zuwa in kyale wannan al'ummar da suke zuwa daga nesa in zo in zauna maka in zo in maka lacca saboda kayan aure wataƙila ma auren da kai ma ka gama shan kalangu an gama kiɗa an gama fati sai mu ne za a zo da yake mu ne malamai masu wazi a cace da mu a sha a face a kurkura baki da mu haka ake sai an gama iskanci da ƙarshe a kira malami to wai shine wai istighfarin abin da aka yi bai zai yi ba to ba wannan ba duk ranar da muke karatu ba mai lacca duk ranar da muke da karatu a majalisi ba mu lacca dan karatun majalisin ya zama yana tafiya akan ka'ida wannan ita ce gaskiya tsakani da Allah saboda karka zo ka zagi malami baka san ka'idarsa ba haka na- ganin dama ta ce na ce zan yi ko to inda ina yin wa inda ina da darasi dan ni wannan darasin ya fi mun zuwa lakca yawwa kwarai da gaske ya fi lakca ba za ma ka hada shi da lakca ba ban ce lakca ba ta da amfani ba tana da amfani tana da muhimmancin ta sosai kuma ana yi amma karatun da aka ɗauko shi ana koya mutane wannan yana da kyau a yi a kula da shi yau ba a yi gobe za a yi yau da zai yiwu ba karatu mutuwa yake da wannan ku fahimci wannan ka'ida dan muna samun matsaloli ne da mutane sai wani ya zo ya ce "Ah, shi gaskiya wannan ranar ya sa kai fa da zai zo ka taimaka masa wai shine zai baka doka wai shi zai baka doka ko wani ya zo ya gayyace ka lakta to akaran kallahu dai hasan daman ku wa'azin ku gashi gashi nan da Allah mun ungwata mu da Allah akaram kallahu ayi mana hankali kar a jawo mana abin da zai ba mu matsala shi bai shi bai gayyato ka wa'azi amma ya zo yanzu yana dictating din me zaka faɗa ka ce kaza kar ka ce kaza me kuma ya hikima kafin a zo wa'azin ya ce to akar makalla unguwar mu nan muna da kaza muna da kaza kai dai malami ne kai ka san yadda zaka fitar da abin shikenan amma a zo fa sai da ka zo fa za a fara gabatar sai ce dan da kaza da kaza ina da magana da mal sai ya zo yi abin nan a gaya maka to lalle fa kar ai abin da za a samu matsala to irin wannan ni a wuri na a fahimtar ta daga nan ka ce jama'a assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi haza wassalam alsa albarka a cikin wannan magana kurin kai kwana ka tafi gida ya je ya nemo dan sanyi sanyi dan labal labal da zai kawo ya zo ya masa shikenan kurin kai tafiyar ka ka rabu da shi ba tsari babu ihtiram babu girmamawa to duk wannan wayewa ce da ya kamata mu zama wayayyu mun fahimta to dan uwa kuma suka ce wai eh, cikin abin da suke bukata kuma da Allah akar maka Allah muna bukatar loudspeaker ta cikin masallaci kaji ko suna bukatar in sama musu loudspeaker ta cikin masallaci saboda saboda yin sallah da wuri da kuma abubuwa na addini yanda ya kamata mun gode Allah assalamu alaikum za a musulunci kuma ka musu loudspeaker ya yi kyau dama na san dama na san malayi kirma da gangan ya miƙo min takardar nan dai ya san zai da aliji a kai to uzurin da musu yara ne masu son addini yara ne matasa masu son addini kuma yana da kyau insha Allah kuma za mu taimaka muku da lasfika insha Allah amma ku sani ba ba aiki na ba ne neman lasfika ga mu nan muna ta neman taimako yau wajen wata rawa abu ya gagara to ni tunda na ce zan taimaka da wa'azi ko to sai a samu masu kuɗi su kuma su taimaka da kuɗi na sha gaya wa mutane a masallaci sai su zo yanzu yau ɗin da safe barin gaya muku munasaba ce yau na ida da asuba wani ya zo ya ce akaram kallawo na zo neman taimako zan aure da yata ne wallahi na wani abubuwa kuma babu gado ba katifa ba- ba kujeru abin nan sauran na ce to masallaci da yanzu gaskiya muna da ayyuka da yawa da nauyi ne wallahi muna da bukatu da a ni da wallahi ba magana masallaci ba kawai na gai personal ne dai tsakanina ni da kai ka taimaka na ce ni ni ne zan taimaka maka ya ce eh ke to eh na masa bayani wanda ba na gaya muku ba na karanta masa shi ma dai addu'a ya ce to Allah sai dai jikin sai sanyi Mu- muka rabu da shi wato kuskuren da kuke yi ya kamata in gaya muku don ya shiga kaset malami da ya ɗauki nauyin rayuwarsa shi ya san yadda zai je nemo abin da zai ci shi ya san yadda zai nemi inda zai zauna shi ya san yadda zai ciyar da iyalinsa ya biya kuɗin makarantar 'ya'yansa yadda kake cin abinci haka yake ci yadda kake son ka hau abin hawa haka yake so yadda kake so ka gina gida haka yake so ya gina gida dan ba mala'ika bane yadda kake son ka yi kaza ka samu kuɗi ka yi kaza ka yi kaza ka yi aiki alheri shi ma haka yake so to amma shi din ya ce zai ɗauki nauyin kansa ya taimaka wa kansa da kansa bai ɗora maka nauyi ba don saboda kana zuwa karatu sai ka biya shi kamar yanzu coci duk wanda yake zuwa coci biya yake ba a zuwa coci kyauta ba yanda za a yi taron kirista ne wannan wallahi da masallacin da mun gama yin kuɗi ba ni kaɗai ba wallahi har malam muhammadu dan kwamitin masallaci da ya gama warkewa da coci ne to amma ba wannan ne tsarin mu ba ni ina ta kaina kai ma kana ta kanka to ni na bada damar da nake Allah ya dan sanar da ni wani abu da bai kai ya kawo ba nace zan bada volunteer saboda Allah in zo in taimaka in yi karatu to wani kuma iya da kuɗi kuma muna tare da shi to shi kuma bai bada wannan gudunmuwar ba to tunda ni na bada gudunmuwar ilimi to harka ta kuɗi kuma idan ta zo sai a je a samuwa mai kuɗi sai a ce ya bayar sai a cinye bayar mu yanzu wa'azi muke yi wallahi tallahi billahi alazim la ilaha illa huwa ana uqsimu billah ya kamata in karanta muku yanda wani zai wayi gari bai da kokobo bai da naira ɗaya a gidan shi wallahi haka muke wayar gari ba mu da kokobo ba mu da naira ɗaya a gidanmu amma mun ce kada a yi roƙo shi yasa ba ma roƙo kuma mun yadda mu rayu da ko ƙasa za mu tuka a gidanmu mu ci sai mu tuka mu ci wani bai sani ba wani abun ba sai an yi bayani ba saboda ku kyautata wa malaman ku zato ku daina zagin su sai mutum ya je ya ɗebo bukatarsa matarka ta haihu baka da ragon layya malamin ka shi zai baka ragon layya gidan haya da kake yi a kake kake kake biya kudinka ya kare baka da shi malamin ka limamin ka shi zai biya maka kuma limamin naka shi ma gidan haya yake ciki kuma baka taba cewa bari ka biya masa gidan hayan da yake ciki ba kuma wani mai kudin da ke cikin ku da ake masa limanci bai taba zuwa yace bari ya biya kudin hayan liman ba bai taba zuwa yace bari ya cefa ne ya kai gidan liman ba bai taba zuwa yace buhun shinkafa yace bari ya kawo liman ba bai taba zuwa ya kaza ba to ga kasuwa ga singa a garin nan akwai singa ga sabon gari ga kofar wambai ga kaso kurmi ga ina ne wannan duk guri ne na harka da me ta kuɗi wanda yake da buƙatar kuɗi sai ya je kasuwa gurin masu kuɗi su taimaka masa su ma musulmi ko ba kama ne to mu nan yanzu ala mu kuɗi muke da shi a cikin ku akwai wanda wallahi yanzu ba bara abi ne ka fara ba insha Allah bai da kuɗin mota da zai koma angosu na tabbata akwai masu zuwa daga nan har wajen gyaɗe-gyaɗe da kafa suke zuwa akwai wanda za su tafi har gidan zu ko gaba da gidan zu da kafa akwai wanda za su luluka unguwanni sai sun kure akwai wanda suke zuwa daga ina ne da kafa akwai wanda sai a satin yake kwari ya tara dan kuɗin motar da zai kawo shi nan gurin ta haka ba harka kuɗi ce take haɗa ba yanzu wani ya ga wannan taron sai ya zo da bukatarsa tunda ana taruwa ba za a zo a tara masa kuɗi kai ka riga ka san ka yaudari kanka da haka ku daina daukan bukatu na kuɗi kuna kai wa malamai na san cewa kuna kyautata zato ne wa malamai cewa suna da tsoron Allah suna da kaza suna da kaza to kuɗin in yau na zo na ce gobe ku bayar jibi ma na zo na ce ku bayar wallahi wanda zai ce kai malamin nan kullun neman taimako ya yi yawa ba zai zo ba ba zai zo ba ba zai zo ba da haka ashe ya kamata ku rinka yin adalci ku daina ɗiban bukatu na kuɗi kuna kai wa malamai kuma in ba su ba ku ba ku zage su yanzu wani ya zo ka bashi hakuri sai ce ga gani Allah ji kan manzan Allah ce manzan Allah shine zai tafi shiga gida ya lalamo je ya dubo ko ba shi da cike ma kaza to amma manzan Allah karka manta yana tare da su Abubakar yana tare da irin su Umar yana tare da su irin su Sayyidina Usman to shi kuma malamin nan yanzu fa don sai abdurrahman ibn auf wani an yi wai wai an yi irin wannan wani ce to kaga malaman zamani kenan eh malaman zamani sun haɗu da yayan zamani ba kun fahimci wannan akwai sauran tambayoyin ku insha Allah wani sati zan amsa muku shawara ce nake so na baku eh addu'o'i ne mako to alhamdulillah sai mu haɗe su lokaci guda sai mu yi addu'ar gaba ɗaya kafin na ba da shawara shawara ce nake son faɗa a gurguje guda ɗaya yan uwana mu yi mu kan mu adalci wallahi ƙasar nan tamu tana buƙatar addu'a Najeriya tana tangal tangal yanzu wanda ya saurari gidan rediyo zai ji cewa mutane sun fara wai hijira wasu sun fara tattara su tafi saboda zaman lafiya ya fara ban girgiza yau an yi a can yau an yi a nan yau an yi a can yau an yi a nan kuma wannan rikicin ya haɗa hannaye ne da yawa rikicin siyasa rikicin addini har ma da 'yan fashi da makami da ami roberts duk ba wanda babu hannun shi a ciki su gwamnatin sun sani shi kansa shugaban ƙasa ya faɗa dai zai karyata kanshi cewa ya san wannan fitintunu da ake ta yi akwai matsaloli na siyasa shi kan siyasan suna fafatawa da 'yan uwansa 'yan siyasa waɗanda ba sa son sa kuma ba sa son mulkinsa ya sani daga cikin 'yan kudin da 'yan arewa wanda baya son ka baya son mulkin ka kuma zai yi duk abin da zai iya kawo maka tasgaro a cikin rushewar mulkin ka babban rushewar mulki a ƙasa shine rashin samun security a ƙasa ba na so a yi centralizing din wannan rikicin a wani bangare guda ɗaya dole a fada da tunani a fada tunani yanzu kwanan nan duka duka bai wuce kwana hudu ko biyar ba a nan nan wajen fan shekara din nan wajen gindindiga a wasu yan fashi suka je suka samu yan sanda suka harbe su kurum gaba daya na ce yan fashi ne saboda su jami'an yan sandan suka faɗa da kansu cewa yan fashi ne suka ɗebe bindigogin suka tafi yau an je can an tashi bam a masallaci yau an je can an tashi bam a coci yau an je can an je kasuwa an tashi bam yau an je can an je taro a kaduna a- a a kasuwa an tada bam an yi waye wani abin da dafa mu san shi ba a ƙasar nan to wasu suna nan suna ta alwashi sai sun rama sai sun rama sai an rama sai an rama to wannan shine abin da daman turawa suka yi setting mun faɗa muku shekaru da dama da suka wuce surawa sun faɗa cewa 2000 kafin 2015 dole najeriya sai ta baje sun faɗi wannan waɗanda suke bincike suke karatu sun faɗa To 2015 ɗin kafin ta zo kuna ganin alamun da suke ta zuwa kuma kowa yana jin ana ta faɗa cewa an ce a raba ƙasar nan yan kudu suna ta fitowa suna ta faɗa aikin banza ana ta shanye musu mai ana ba wasu kattin iska yan arewa kenan ana ta ba su mai ya za a zo ana ɗebin kuɗin najeriya ana ba wa yan arewa ana kaza ana kaza saboda mai daga wurin su yake a matsaloli na addini zo a sa a yi tabarna yanzu a sallah a nan muka sallar idi muka yi hudu ba ranar idi a jos aka kewaye yan uwa suna sallar idi aka kakkashe su aka kona mota ta kai kusan ɗari uku a to misalin ranar idi da ake sallah anan zaka iya ga iya motocin da suka yi fakin anan duk aka sa musu wuta aka kone mai dabino da wulbar wallahi ba su kyale shi ba suka kone suka yi kiɗa suka yi rawa kuma da motar 'yan sanda a cikinsu da 'yan sandan a cikinsu muna da hoton muna da shi yanzu haka suka ɗauki mutanenmu suka faffasa su suka gasa su suka gasa suka gauraya suka ɗauki wuka suka yanka suka ci aka yi ihu aka yi rawa aka sha giya wannan ala masma wa mar'a ilan nas a najeriya a arewa a plateau a jos ita wannan gwamnatin da take neman a samu zaman lafiya da adalci din ba ta kama kowa ba ba ta yi komai ba in ma ta kama ba ta yi komai ba ba wanda aka biya shi motarsa ko daya ba wanda kai daidai da gwamnan filato ya fito ya ce yana ba wa musulmi haƙuri akan wannan abin da aka musu na mutadanci su yi afuwa bai yi ba har yau kaga wannan wani setting ne sai a sa wasu su yi tsokala a ƙi a ɗau mataki a jira wasu su yi responding kuma a ce bari ai wani abu shi sa muna so mutane su yi wa kansu adalci wallahi musulunci ba abin da yake so irin zaman lafiya rikici ta da rikici da ta da fitina wallahi ba na tsarin musulunci ba ne kuma ko da wani gama gari zai je bai kamata a ɗora wa addinin cewa haka yake ba babu tsaro tsaron ya yi wahala a ƙasar nan mutane kudu za su zo su ta yawo da makami a gari su kashe wanda suka ga dama yanzu a nan fa kasuwar sun ga sau nawa barayi za su shigo kwanan nan wallahi kwanan nan satin nan da ya wuce duba cikowar sun gafa mutane kurin a babur suka zo da bindigoginsu suka shiga suka haura inda ake tara kuɗi gadi yana tura kofa suna tura kofa su suka bude wuta suka kwashi kudi suka zuba kudi a buhu cikin jubuka so sun gafa suka fasa ta suka wuce suka yi fakin din motocin suka bi inda suka bi suka suka skele suka wuce kawai duba nan wafa fa duba cikowar wafa ko wucewa za ka yi da- ba wai da mota ba da kafa sai ka jira amma barayi su shigo su yi sata su tafi duba kasuwar kasuwar kasuwar cikin sabon gari duba kantin kwari du- barayi su zo su yi sata su tafi shiru kantin kwari kwanan nan shi ma tsakiyar kasuwa aka shiga suka hau barayin suka suka ɗin tsiraru suka zo suka ɗebi kuɗi suka kama manya suka tafiya su to ina tsaro a nan ƙasar ina tsaro kuma shi ɗan sanda yana tsoro shi ma ɗan sanda an kama shi shi ma wutar ake ba shi kashe shi ake kuma an kashe shi ba ya samu wani benefit ana kashe ka wani za a nema ya kamata manya su yi tunani a ƙasar nan su samar da adalci don mu samu zama an daɗe fa Najeriya tsakanin musulmi da kafirai ana zaman lafiya mu zaman lafiya muka zaɓa ba masu rikici amma abin da muke cewa a bar kowa ya addini shi karka hana musulmi yin addini saboda kana da wata ajanda karka kawo wata doka da za ta takura musulmi akan addini karka kawo wani tsari da za ka raba mutum musulmi da addinin shi ba daidai ba ne to irin wannan abubuwan da suke faruwa gaskiya mu shawarar da muke bayarwa shine daman dai rayuwa ɗaya biyu ko dai ka rayu ko ka mutu ko ka rayu ko ka mutu rayuwar kuma tana da kwar biyu ko dai ka rayu a kwanciyar hankali da jin daɗi ko kuma ka rayu irin rayuwar 'yan somaliya to mu abu ɗaya muka zaɓa mu mun zaɓi rayuwa ta zaman lafiya mu yi addinin mu bauta wa Allah cikin zaman lafiya amma ina gaya muku karfin bindiga ba zai samu da zaman lafiya a ƙasar nan ba wallahi ko biliyan nawa za a ware akan security wallahi idan ba a yi adalci ba ya kamata a sani ba za a samu zaman lafiya ba kuma ku da kuke yin mulki ku yi wa kanku adalci ku daina deceiving kanku cutar al'umma da kuke yi ku gyara kudin mutane da kuke rubda ciki akai yanzu nan jiya din nake karanta jarida wai shugaban mataimakin shugaban kasa zai kashe biliyan kaza akan harkar kaza da har da ya shafi abin harkar ofis kawai ku karanta jarida daily trust ku gani na ofis kurin biliyan kaza ko miliyan kaza miliyan 900 da wani abu ofishi daya misali ciyaman ɗaya sai ya tashi ya ɗebe kuɗin local government ɗin gaba ɗaya ku ɗebe kuɗin ƙasa ku yi kamfen gaba ɗaya foreign zabba komai kuma yanzu duba duba rashin zaman lafiya nan fada ake duba wahala da mutane suke ciki da rashin zaman lafiya nan amma wai duk da haka wannan arnan shugaban kasar nan yana nan wai dole sai shi wai sai ya dauke tallafin man fetur din sai ya dauke dole ka duba ana cikin wahala ana babu security a kasa mutane suna fama da abinci babu sana'a yan kasuwa sun kare kasashen waje sun shigo da kaya sun kare yan kasuwan mu ilimi ya yi kasa wane ne ya yi kasa amma wai duk da haka wai dan tallafin da ake samu man fetur ka je ka shashi 65 din yanzu zai dauke wannan tallafin ya iya komawa 250 ko 300 lita daya dole sai yayi ka kasa gane wacce hidden agenda ce da shi akan wannan abun kuma duba yan majalisa gaba daya sun yi ittifaki duka gaba daya hatta Obasanjo duba Obasanjo Obasanjo da kansa yace muna ga maka karka cire zaka ba zaka ba da crisis da matsala stability kasar zai samu matsala manya-manyan 'yan coci wasu sun gaya masa cewa kare amma yana nan sai ya yi sai ya ɗauke tallafin shi shi kadai sai 'yan baran dansa suke ba shi goyon ba to yaya ƙasa za ta samu zaman lafiya me amfani 'yan majalisan me amfani 'yan senate me amfani su da aka ce ba za ka yanke sha wannan wata doka ba sai sun ba da shawara sai sun ce kaza me amfanin su to shi ya karya doka to waye zai zo ba zai karya doka ba don kare doka ne wannan janye tallafin man fetur nan wallahi karya doka ce tunda masu yin dokan sun ce ba su yadda ba kai kuma tunda kai ne shugaban ƙasa ka ce sai ka yi kudin ko ina re zai kai su in taimakon mutanen za ka yi su 'yan ƙasa sun ce ba sa so in dai wannan kuɗi ne na taimaka taimaka mutane da wannan fuel subsidy din 'yan ƙasa sun ce ba sa so anya babu wata manufa a ƙasa dole akwai manufa to ai ka san al'amuran dai ga su ga sunan na ga ai an fara kai musu hari wannan wannan wani ne bakwai sarake yake kowa ne eh an na ji ai magana a Daily Trust yana ana cewa to shugaban kasa ya sai yan majalisa kenan tunda ya dage sai ya yi full subsidy kuma sun yi shiru to ya je ya siye su kenan to amma na ji dai shi ya fito yana cewa a'a ba isa a siye su ba ba siyan su aka yi ba ba kaza kaza ba ala ayi hal wannan mu bai dame mu wani harka ce da ta shafe su can amma dai zai cutar da mu in an yi amma muna wai ba da shawara ne inda za a samu zaman lafiya wallahi mala in mutane suka samu aikin yi kana ji ko aka bude kasa aka shigo da arziki yanzu ka kwatano ka ga yadda ake cin arziki a kwatano saboda sun bude bodojinsu ana shigo da ruwa ruwan nan fa irin na kwatano nan mu ma muna da shi lagos nan za a iya bude ta a ce a ta shigo da tourist mota ta shigo da tourist mashina a shigo da kayan abinci a ta shigo da me lagos nan yanzu idan zaka je zaka sai rediyo ta lagos ta fita kano arha saboda tana kan me ruwa ruwan nan na irin na lagos nan an ce za a jawo shi a kawo mana shi nan lakwaja arziki ya shigo kasa a ta shigo da kayayyaki manya-manyan jiragen ruwa su ta shigowa su shigo da shinkafa su shigo da abinci shigo da alkama kasa ta samu arziki to sun yadda talauci ya yi wa mutane yawa ba aikin yi in aka ba wa mutane aikin yi za a samu zaman lafiya ɗalibai sun gama sakandare sun kasa shiga jami'a kun kafa dokoki sai an ci jam 200 da kaza wani ya ci 250 ya je an kada shi a posiyon ya ci an ce ya ci sha biyar kun ba doka kun ce sai an ci kaza an ci kaza kuma an ci din an kasa samu kun karanta jami'o'in asibitoci sun yi wa mutane kaɗan abin hawa ya gagari mutane ya kamata duk wanda yake misalin kana rayuwa irin Najeriya alhamdulillah muna da ruwa muna da a- a- arziki muna da kaza a ce dai motar da zaka hau ka kai iyalinka asibitin unguwa ka dan fi karfin ta kana da ita to babu babu babu babu babur kan hawa sai gagare ka mutane sai dai su ta hawa bashi a ta dora musulun babu kana tafiya a hanya dan sandan da ya kamata ya baka tsaro ya tsaye da kai ya ce dole sai ka bashi hamsin in ba haka ba kuma ya tsaye da kai ya bata ma lokaci an duba kana da komai road safety ya zo ya duba ka ya bincika na ya duba kaza ya duba kaza ga komai yana da shi sai ce na reza ka ce rezar mai ce reza in case of in ka yi faci za ka yi za ka yanke tafiya za ka yi Ah, ba, Allah ya sauwaƙe dai kawai babu lokaci muna fata Allah mana afuwa mu wannan shawara ce wani sati insha Allah ma kammala amma da Allah ku yawaita addu'a wallahi idan ba samu zaman lafiyan nan ba muna da matsala wallahi ku yi addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya duk rikici duk ta inda zai fito Allah kautar mana shi kuma duk wanda yake da niyyar samar da rikici a ƙasar nan kowane ne shi musulmi yake ko kafiri kada Allah ba shi zaman lafiya kada Allah ba shi iko dan zaman lafiyar shi fi komai wallahi dan da zaman lafiyar ne zamu iya yi wa Allah bauta ku yawaita waɗannan addu'o'i suna da muhimmanci kuma Allah ya bayyana mana duk wanda suke nema su kawo mana tashi hankali kuma Allah ya ciyar da musulunci gaba ya taimake mu jami'an wani ya ce wata mace ce nan ta aiko takarda ta ce da Allah tana buƙatar ku ku masu sauraron karatu da kuma shi mai karantarwan a taimaka mata da addu'a Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya wannan kuma ya ce a taimaka masa da addu'a zai biya kudin jarabawa ne ya faɗi a taimaka mai Allah biya masa ka duba fa mala ka duba ka duba wannan jarabawa ce zai ta sakandare sai ya zo taro irin wannan na jama'a yana da mai kudi a unguwarsa ko danginsa ko danwansa ba wanda zai biya masa wannan kudin sai ya aiko takarda ya ce a yi masa addu'a a masallaci don ya iya biyan kudin waye ko ne ko abba malam kuma da yawa suna nan da yawa to kaga ai mutane suna cikin la ilaha ulai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كويس انا